إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله فقد أعد الله تعالى الجنة لعباده المتقين يقول جل جلاله في محكم تنزيله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إخوة الإيمان كل من يؤمن بالله واليوم الآخر يتمنى أن يكون من أهل الجنة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها لأن الفوز الحقيقي هو الفوز بالجنة وقد ضمن رسولنا عليه الصلاة والسلام لمن ضمن له ست خصال من نفسه وإن من المعروف لدى الجميع أن لغة الضمان تجد في أوساط الناس اهتماما بالغا وعناية كبيرة فائقة وذلك في بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم وعموم تجارتهم فليست السلع المضمونة والبضائع التي عليها ضمانات في المكانة لدى الناس كالسلع التي ليس عليها ضمان وهذا يؤكد شدة اهتمام الناس بالشيء المضمون أكثر من غيرها مما ليس كذلك على تفاوت كبير على تفاوت كبير فيها من حيث مصداقيتها ولهذا يشتد اهتمام الناس بهذا الأمر أكثر وخاصة إذا كان صاحب الضمان معروفا ومشهورا بالسلك متحليا بالوفاء والأمانة وكانت الأمور التي ينال بها الضمان أمورا يسيرة سهلة لا تلحق الناس شططا ولا مشقة كبيرة ولا تكلفهم عنتا حينئذ يزداد تشوق الناس إليها أكثر فكيف إذا كان الضامن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكيف إذا كان المضمون جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكيف إذا كانت الأمور التي ينال بها هذا هذا الضمان أمورا سهلة وأعمالا يسيرة لا تتطلب جهدا عظيما ولا كبير مشقة فتأملوا رعاكم الله أيها المسلمون نص هذا الضمان العظيم الذي نطق به الرسول الكريم الذي كاد يدعى بالصادق الأمين روى الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم إخوة الإيمان إنه ضمان بضمان ووفاء بوفاء قال عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة ستا من الأعمال ما أيسرها وأمورا من أبواب الخير ما أخفها وما أسهلها من قام بها في حياته وحافظ عليها إلى مماته وضمنها من نفسه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالجنة له مضمونة وسبيله إليها مؤكدة مأمونة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود إنا نحن ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فأما الخصلة الأولى أيها الناس من هذه الخصال الست فهو فهي الصدق في القول الصدق في الكلام الصدق في الحديث اصدقوا إذا حدثتم فالمؤمن صادق في كلامه وفي قوله وفي حديثه للناس لا يعرف الكذب إليه سبيلا ولا يقول كل ما يسمع قبل التثبت ولا يبث الإشاعات والأراجيف ولا يزال محافظا على الصدق في حياته إلى أن يفضي به صدقه إلى الجنة وذلك لأسباب ثلاثة الأول تنفيذ أم تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر به في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ثانيا المؤمن يتحرى الصدق تأسيا واقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان يدعى بالصادق المصدوق الأمين والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ثالثا أن ضد الصدق الكذب والكذب رذيلة خلقية وآفة من آفات اللسان الخطيرة التي توبق صاحبها في النيران ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد, أبعد ما بين المشرق والمغرب نعوذ بالله من النار وأما الخصلة الثانية فهي الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد والالتزام بالعهد وهي سمة عظيمة من سمات المؤمنين وعلامة كبيرة من علامات المتقين فهم لا يعرفون خلفا في الوعود ولا نقصا في للعهود والوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع المسلم حيث لا تش... حيث... حيث تشمل سائر المعاملات حيث تشمل سائر المعاملات فالمعاملات كلها والعلاقات الاجتماعية جميعها والوعود والعهود كل ذلك يتوقف على الوفاء فإذا انعدم الوفاء أصبحت الحياة مضطربة ولذلك أمر الله به في كتابه فقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وفي مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له أما الخصلة الثالثة فهي أداء الأمانة وهي أيضا من أعظم الصفات الخلقية التي أمر الله بها في كتابه ومدح أهلها وأثنى على القائمين بها فقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال جل في علاه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فهي من فهي من كلام من كمال الإيمان فهي من كلام من كمال إيمان المرء وحسن إسلامه وبالأمانة يحفظ الدين والأعراض والأموال والأجساد والأرواح والعلوم وينتشر الأمن والأمان وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن فضالة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على دمال على أموالهم وأنفسهم وأما الخصلة الرابعة أيها المستمعون فهي حفظ الفروج من الوقوع في الفاحشة أي من أن تفعل الحرام أو تقع في الباطل قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون وفي حفظ الفروج أيها الناس حفظ للنسل ومحافظة على الأنساب وطهارة للمجتمع وسلامته من الآفات والأمراض قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال جل شأنه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال سبحانه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وقال أيضا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والفاحشة أيها الناس هي الفعلة المتناهية في القبح والخبث أما الخصلة الخامسة من هذه الخصال العظيمة فهي غض البصر أي من النظر إلى الحرام والله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون إلى أن قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وفي الأثر أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله تعالى من تركه مخافة الله أبدله الله إياها إيمانا يجد حلاوته في قلبه وغض البصر فوائده جدا ويكفي ما سبق أنه يورث العبد حلاوة الإيمان ونور القلب وزكاء النفس وصلاحها كما أن فيه وقاية من التلق من التطلع إلى الحرام والتشوق للباطل أما الخصلة السا أما الخصلة السادسة والأخيرة فهي كف الأيدي أي عن تناول الحرام كلمس المرأة التي لا تحل للشخص يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن يضعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له رواه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وعن إيذاء الناس والاعتداء عليهم أو التعرض لهم بسوء ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ƴan uwa musulmai hudubar mu ta yau daga wannan makaranta mai albarka ta ataf da ke nan cikin garin bauchi tana magana ne dangane da wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadda annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi mana alkawari ya kuma ja hankalinmu akan cewa duk wanda ya lamunce masa wasu abubuwa guda shida ya kiyaye wasu abubuwa guda shida manzan Allah ya ce ni kuma na masa lamuni na yi mishi alkawarin cewa zai shiga aljanna ranar tashin alkiyama ya koyan uwa masu imani ina farawa da yi makaina nasiha da ku masu saurare na da cewa mu zama masu tsoron Allah wannan ita ce wasiyar Allah da Allah ya yi ma mutanen farko da na ƙarshe Allah yana cewa walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika mun yi wasiya ba waɗanda aka ba mu littafi gabaninku kuma mun maimaita muku wannan wasiyar Allah ya ce ku ji tsoron Allah Allah ya yi tanadin gidan aljanna ga bayinsa masu tsoron Allah Allah yana cewa ya ku bayin Allah ku yi gaggawa ku yi sauri ku yi gasa ku yi rigegeniya zuwa ga samun gafara daga wajen ubangijinku da kuma wata aljanna wadda girmanta girman sama da ƙasa an tanadi wannan aljannan tuntun tuntuni amma suwa za su same ta su ne masu tsoron Allah Allah ka sanya mu a cikin su ya ku yan uwa da muka yi tarayya da ku cikin imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika kowa ya sani cewa duk wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama yana fata ya zama cikin yan aljanna Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin yan aljanna domin rabo mafi girma rabo na hakika na gaskiya shine mutum ya dace da aljanna mutum ya zama na Allah ya sa Allah ya sa ya rabuta da gidan aljanna annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi alkawari yayi lamunin gidan aljanna ga duk wanda ya kiyaye abubuwa guda shida daga gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to shi kuma ya masa alkawarin gidan aljanna abu ne kuma sananne ga dukkaninmu baki daya cewa duk sanda aka ce an yi lamunin wani abu to abin yakan samu girma da matsayi a zukatan mutane ba don komai ba sai don saboda duba darajar wanda ya lamunin duba darajar wanda ya alkawarin da kuma duba abin da aka yi alkawarin cewa in ka kula in ka kula da kaza za a baka kaza saboda haka idan kana lura kana kula cewa in nayi kaza ga abin da za a bani wannan zai taimaka maka ya karfafa maka wajen ka ƙara ƙwarin gwiwa wajen kula da abin da aka yi maka alkawarin to ina kuma ga a ce wanda yi wannan alkawarin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya zama babban mutum da yake da daraja a wajenka da yake da matsayi a wajenka kana girmama alkawarinsa kana girmama abin da ya maka alkawari to ina kuma ga wadda yafi kowa daraja cikin halittun Allah sama da ƙasa mala'iku da mutane aljanu da duwatsu tsuntsaye da ƙwari kaf ba mai daraja ba halitta mai daraja irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani wanda Allah ya halicce shi ya bashi daraja to darajarsa tana bayan darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama manzon Allah shine shugaban halittu shine gaba da kowa a wajen Allah kowane mai daraja yana samun daraja ne ƙasa da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda za a lissafa darajarsa a cikin halittun Allah sai dai zama na biyun manzon Allah daga shi a koma ƙasa amma babu sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ka samu dace ya ku yan uwa musulmai annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana lamuni kamar yadda al'imamu ahmad ibn hanbal ya rawaito a cikin musnadinsa daga ubada ibn samit allah shi kare da a gare shi ya ce manzan allah sallallahu alaihi salama ya ce ku lamunce min abubuwa guda shida daga gare ku ku kula min da abubuwa guda shida ku rike min alkawari ku tsare abubuwa guda shida ni kuma na muku lamuni na muku alkawarin aljanna dan tashin alkiyama allahu akbar abu na farko manzo Allah ya ce in za ku yi magana ku yi gaskiya kar ku yi ƙarya duk abin da za ku faɗi ya zama gaskiya ne abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun yi alƙawari ku cika kar ku zama masu saba alƙawari abu na uku in an ba ku amana ku rike amanan da aka ba ku ku sauke amanan da aka ba ku kar ku zama ciya amana abu na hudu manzo Allah ya ce ku tsare farjinku ku tsare al'aurorinku kar ku yi zina kar ku yi alfasha kar ku yi luwaɗi kar ku yi maɗugo sannan abu na biyar manzo Allah ya ce ku rintse idanunku daga kallon abin da yake haramun ne abu na shida annabi ya ce ku kame hannuwanku daga cutar da ƴan uwanku musulmai idan kun yi waɗannan abubuwa guda shida annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ni kuma na muku alƙawari na yi muku lamunin gidan aljanna ya ku ɗan uwa musulmai wannan alƙawari ne wanda za a same shi in an cika alƙawari annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kiyaye min abu guda shida ni kuma na yi muku alƙawarin za ku samu aljanna in kun isa gaban Allah ran tashin alƙiyama ga sunan dai ayyuka ne guda shida masu sauki ga wanda Allah ya sauwake masa abubuwa ne wanda suke kofofi ne na alkhairi masu sauki ba nauyi ba wahala wanda ya tsayu a kansu a cikin rayuwarsa ya kula da su ya kiyaye su har zuwa lokacin mutuwansa ya yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lamunin waɗannan abubuwan tsakaninsa da kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa lamunin aljanna hanyar samun aljanna kai tsaye ta zama mai sauki a gare shi kuma tabbas ba kokonto ba shakka zai shiga aljanna ɗabi'a ta farko ita ce gaskiya wajen magana ku zama masu gaskiya in za ku yi magana duk sanda za ka buɗi baki ya zama na maganan da za ka faɗi magana ce ta gaskiya ba a ganin duk wani abin da yake na ƙarya daga gare ka mumini yana kula da maganansa duk abin da zai faɗi gaskiya ne duk abin da zai tada wa mutane gaskiya ne ƙarya bayi da wajen zama a rayuwar mumini ƙarya bata san hanyar da za ta bi ta riski zuwa ga mumini ba kamar yadda shi ma mumini bai san hanyar da zai bi ya isa zuwa ga ƙarya ba idan kaga mutum yayi ƙarya to ya cire imanin ya ajiye a gefe amma da imanin da ƙarya ba su haɗuwa waje ɗaya ba za su haɗu gu ɗaya ba mumini baya yada labaran ƙarya baya yada farfaganda labaran da ya san bai tabbatar da asalin yadda labaran suke ba tushen su da gaskiyan su mumini baya yada wannan labaran baya yada su kuma baya ba zai gushe ba yana kula da gaskiya a rayuwarsa har zuwa lokacin da gaskiyan nan za ta ja shi zuwa gidan aljanna saboda abubuwa guda uku abu na farko shine cika umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ku bayin Allah alaikum bisidiq manzon Allah yace ku rike gaskiya ku zama masu gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albir domin gaskiya tana shiryarwa tana nusarwa zuwa ga hanyar biyayya ma Allah duk wata hanyar biyayya ma Allah in kana so ta zama maka mai sauki to ka rike gaskiya wa innal birra yahdi ila aljanna biyayya ma Allah kuma tana kai mutum zuwa ga aljanna manzon Allah yace wala yazalu rajul yasduq mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana faɗin gaskiya yana aiki da gaskiya wa yataharra sidqa yana kildadon gaskiya kullun damuwansa ina zai nemo gaskiya cikin magana ina zai nemo gaskiya cikin ayyukansa komai nashi gaskiya hatta yuktaba indallahi siddiqa har sai an wayi gari an rubuta shi har a wajen Allah ma cewa wane mai gaskiya ne saboda haka ya ku bayin Allah ku zama masu gaskiya a al'amuran rayuwanku kar ku zama masu ƙarya ku rike gaskiya manzon Allah ya ce duk wanda ya rike gaskiya ba za ka kai shi ko ina ba in ba bakin kofar aljanna ba Allah kai mana wannan gata abu na biyu da zai sa mumini ya rike gaskiya shine saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah ma ana masa kirari da cewa shine as-sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa kaga duk wanda yake koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dace ya zama ƙaryaci ba bai kamata ya dinga yin ƙarya ba bai kamata a wayi gari har in an ji magana a ce daga bakin wani kuka ji ai bai ma kamata ku dauka ba wane ne ya faɗi wannan maganar ai bai ma kamata maganar ta kwanta a ranka ba saboda ya shahara cewa wane makaryaci ne saboda haka wannan yayi awali da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah kuma yana cewa hakika ya kasance a gare ku kuna da kyakkyawan abun koyi ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ba wanda ke kula da wannan ba wanda ke kula da wannan sai wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama kuma yake fatan haduwa da Allah lafiya lafiya sannan abu na uku da dai sa mumini ya rike gaskiya shine ita gaskiya kishiyan ƙarya ne ƙarya kuma mummunan ɗabi'a ce ƙarya datti ne daga cikin dattin harshe wadda take mai haɗari wadda tana nitsar da ma'abocinta a cikin wutan jahannama ya tabbata a cikin hadisi al-imamu muslim ya rawaito hadisin daga sahabi abu huraira allah ya ƙara masa yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bawa yakan faɗi magana ba tare da ya binciki me maganan take nufi ba menene gaskiyar maganar menene ma'anar maganar ya fulta ta manzo Allah ya ce sanadiyanta zai nutse a cikin wutan jahannama ta zaran da ya fi ta zaran da ke tsakanin gabal da yamma la ilaha illallah Allah ka tsare mu da ƙarya saboda haka ya ku bayin Allah shi mumini ana so ya zama mai gaskiya mumini baya zama mai ƙarya mumini baya zama maƙaryaci musulmi yana rike gaskiya ne a duk inda yake duk inda yake yana rike gaskiya ne kuma ko a tsarin rayuwa mun san cewa ita gaskiya in an rike ta ba a ganin bayan mutum baka taba jin wanda aka ce yau kan wane yayi gaskiya yayi gaskiya yau gashi dubu ta cika gaskiyarsa ta kare ba ba taba ba amma akan ce wane yayi ƙarya yayi ƙarya dubu ya cika yau an kure ƙarya ƙarya ta kare Allah kuma dama ya faɗi bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq Allah ka tsare mu da ƙarya ɗabi'a ta biyu ya ku ƴan uwa musulmai in shi ne cika alkawari cika alkawari wannan ɗabi'a ce mai girma alama ce mai girma daga cikin alamomin masu imani alamomin masu tsoron Allah mai tsoron Allah mutumin kirki mumini bai san wani abu shi saba alkawari ba in kaga yayi alkawari ya saba to ya fi ƙarfinsa ne babu yanda ya iya cika alkawari siffa ce mai girma wadda tana taimakawa wajen gina al'umma da kuma gina sauran mu'amaloli da kyawawan ɗabi'u da ke tsakanin mutane idan aka sama cika alkawari ya yi ƙaranci a cikin mutane to rayuwar mutanen takan wayi gari wannan rayuwarsa na dukan wannan wannan rayuwarsa tana buge wa- tana dukan wannan ba za su sama wato ittifaki akan abu guda ɗaya ba kai ba zai haɗu ba saboda wannan in yayi alƙawari zai saba wannan in yayi alƙawari zai saba wannan ya sama Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da cika alƙawari a cikin littafinsa yana cewa wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula Allah ya ce ku cika alƙawari saboda alƙawari abin tambaya ne a gaban Allah ran tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana fari a hadisi yana cewa duk wanda bayi da alƙawari ba shi da addini duk wanda baya cika alƙawari addinin sa ma bai cika ba dabi'a ta uku ya ku bayin Allah shine sauke amana in an baka amana ka cika amana amanar da aka baka ta dukiya ce amanar da aka baka ta magana ce amanar da aka baka ta wani abu ne na rayuwa in ka san ba za ka iya saukewa ba to tun farko kar ka ɗauki wannan amana amana tana daga cikin manya-manyan ɗabi'un mutanen kirki wadda Allah tabaraka wa ta'ala a cikin littafinsa ya yi umarni da a cika amana sannan kuma ya yi yabo da jinjina ga waɗanda suke cika amana suka tsayu Allah yana cewa inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umultanku idan kun karɓi amana an baku amana to ku mai da amanan nan ku cika amanan nan ku mayar ma waɗanda suka baku wannan amana Allah kuma yana cewa wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un Allah yana siffanta mutanen kirki ɗan aljanna yace suna kula da amana suna kula da alkawari Allah ka sanya mu daga cikin su na daga cikin abin da zai cika imanin bawa ya kyautata musuluncinsa shine rukun amana amana in an riƙe ta an kula da ita tana kawo tsaro ma mutunci da dukiya da jinin mutane da rayukan mutane da ilimi sannan aminci da zaman lafiya zai yaɗu tsakanin mutane in mutane sun zama masu rikon amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yana cewa almu'minu man aminahu nasu ala amwalihim wa anfusihim mu'mini shine wanda mutane suka aminta da shi akan dukiyoyinsu da kuma rayukansu ma'ana bai taba dukiyan wani ba bai ci amanan ba bai taba ran wani ba ɗabi'a ta hudiya ko bayin Allah shine tsare al'aura kar mutum ya fada cikin alfasha ma'ana kar ka aikata haram kar ka jefa kar ka jefa kanka cikin haram Allah yana cewa walladina hum li furujihim hafizun daga cikin siffofin yan aljanna shine suna tsare farjin su ya ku yan uwa musulmai idan aka tsare farji aka katse alfasha a cikin mutane alfasha ta daina yawo a cikin mutane to za a dinga samun nasaba da dangantaka mai tsafta za a dinga samun dangantaka mai daraja mai mutunci al'umma za ta zama tsaftatacciya duk wani abu na cututtuka da matsaloli zai kawo gabarin al'umma amma sanda alfasha ta yaɗu cikin mutane to al'umma ba za ta zauna lafiya ba kullum sababbin cututtuka za a dinga gani kullum babu nan da za a wayi gari a ce an zauna lafiya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata al'ummar da alfasha ta taba yaduwa a cikin ta ba a taba samu ba face sai cututtuka da annoba iri da kana sun kullo kai saboda haka daga sanda aka wayi gari al'umma alfasha ta yadu a cikinta to za a wayi gari duk wani irin nau'in cuta da ka sani da wadda ake samo shi ta hanyar alfasha da wadda ma ba ta da alaka da alfashar za su yadu a cikin mutane za su yadu cikin mutane saboda haka kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne da gaske ya faɗi kuma mun gani a yanzu alfasha ta yi yawa kuma cututtukan sun yi yawa kullun sababbi muke gani saboda kullun ƙara ci gaba ake yi a hanyar alfasha in bacin ma mun ci albarkacin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da an jima da gamawa da mu babu wani aiki na alfasha da wata al'umma ta taba rikewa guda ɗaya Allah ya halakar da ita face ana yin ta a cikin wannan al'ummar tamu zina ruwan dare ya zama a cikin al'ummar mu luwadi ba sabon abu bane a cikin al'ummar mu madugo ba sabon abu ba sabon abu bane a cikin al'ummar mu ya zama ruwan dare ya bi jinin jikin mutane har akan wayi gari ma idan an ce ga wani can yayi zina da wace ba a ganin wani abun wani abun tashin hankali tsigan jikin mutane baya tashi saboda abun ya riga ya bi jinin jikin mutane ya riga ya bi jinin jikin mutane Allah ka samu dace Allah ka mana afuwa haka Allah yana cewa ku kiyaye wala taqrabu zina Allah ya ce kar ku kusanci zina kar ku matsa kusa da zina innahu kana fahishatan saboda zina alfasha ce wasa asabila kuma hanya ta yi muni a ce mutum ya zama mazinaci mummunar hanya ce Allah ya ce kar ku kusance ta ba ma kar ku yi zina Allah ya ce ba kar ku matsa kusa da zina hanyar da da ta sa ku haɗu da zina ku yi kiliya da zina Allah ya ce kar ku bi wannan hanyar ka sani cewa idan ka matsa ka taɓa jikin 'yan mutane ko ka rungume ta ko ka goye ta a mashin ba muharraman ka ba ko ka keɓance da ita wannan na iya kai ka zuwa ga zina Allah ya ce to wannan hanyar ma da za ta kai ka zuwa ga zina karka bi ta karka bi ta Allah ya kiyaye ya ku bayin Allah ɗabi'a ta biyar kusa da ƙarshe shine wato rintse idanu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu cewa mu zama masu masu kiyaye idanunmu kamar yadda ya faɗa a hadisi manzo Allah ya ce masahabbai ku dinga jin kunyar Allah iyakan kunya suka ce ai ya rasulullahi muna jin kunyar Allah manzo Allah ya ce ba abin da nake nufi ba kenan duk wanda yake jin kunyar Allah da gaske to ya tsare kansa da abin da kai ya kunsa idanunsa kunnuwansa bakinsa ya tsare kar ya ga haram da idonsa kar ya ji haram da kunnensa kar ya faɗi haram da bakinsa kar kuma ya shigar da haram cikin bakinsa sannan ya tsare cikinsa da abin da cikin ya kunsa kar wani abu na haram ya shiga cikin cikinsa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kiyaye abin da ke tsakanin cinyoyinsa guda biyu shine al'aurarsa to wannan shine jin kunyar Allah mafi girma mafi girman kunyar Allah kenan mafi girman kunyar Allah kenan saboda haka ya kai ɗan uwa musulmi a daidai lokacin da ka ga wata wadda ba muharramar ka ba ka kama hannunta ka rike hannunta ko ka rungume ta ko ka sumbance ta ko ka keɓance da ita ko ta tuɓe kaya a gabanka ka tuna Allah yana jan kunnen kai yana ce da kai alam ya alam bi anna Allah yara Allah yana cewa kai wai baka san Allah na ganin ka bane baka san cewa Allah na ganin ka bane ko ka ɗauka ka ɓuya inda Allah bai ganin ka ne ittaqillah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah Allah yana ganin ka Allah yana kallon ka ta kuma suranta ita wannan ina a ce yarka ce ake wannan al'amarin da ita ina a ce kanwarka ce ina a ce yar uwanka ce yaya zaka ji a ranka yaya zaka ji a ranka Allah ka samu kiyaye Allah ka samu zama masu tsoronka sannan ɗabi'a ta ƙarshe ya ku yan uwa musulmai shine kame hannu tsare hannuwa kar mutum ya taba abin da yake haramun ne gare shi da hannunsa kamar mutumin da zai taba matan da bata halatta gare shi ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa la an yu'ana fi ra'si ahadikum la an yu'ana fi ra'si ahadikum bi miqyadin min hadid manzo Allah yana cewa a caka ma ɗaya daga cikinku a caccaka masa allura ko ƙarfe ko kuma ƙusa na baƙin ƙarfe khairul lahu min an yamassa mar'atan la tahillu la yafi alheri a gare shi yafi saukin azaba gare shi sama da ya taba jikin matan da bata halatta gare shi ba la haula wala quwwata illa billah ina matasan musulmai yanzu ina ƴan matan suke yanzu wannan jan kunnen da razanarwar ba ga zallan matasan bane ita ma wacce ta bari wadda bai haram bai halatta gare ta ba ya taba jikinta ta yi musharaka da shi cikin azaba ta yi musharaka da shi cikin azaba gwamma je za ki kitso mai kitson ta sa kifiya ta caka miki a tsakiyar kanki ya fi sauƙi a kanki bari wadda bai halatta gare ki bai taba jikinki la ilaha illallah Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu sannan mutum ya tsare hannunsa kar ya cutar da mutane kar ya wuce iyaka a kansu kar ya cutar da mutane an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi ya rasulullah cikin musulmai wanne ne yafi alheri wa Allah ya fi so manzon Allah ya ce shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da harshensa bai cutar da kowa ba bai zare takwabi ya kwace wayan mutane ba bai zalunci mutane ba amma yanzu kaga mutane an wayi gari kowa yana rayuwa ne ɗarɗar cikin tsoron ɗan uwansa daga sanda aka yi sallar isha dare yayi duk wanda zai fita zai fita sayayya a shago zai fita kaza yana tsoron fita motsi kaɗan ya ji a bayansa yana leƙawa ya ga waye a bayansa daga sanda ya ga su biyu ne a lungu yana maza maza sauri sauri ya iso inda mutane suke saboda ba aminci ba aminci wayarka za ka sha wahala ka nemi kuɗi ka je ka sayo wayarka wani ya ƙwace wayar in ka ce an ƙwace wayar sai a ce ina ce bai taɓa ka ba wai ka gode ma Allah saboda ya ƙwace wayar ka bai taɓa ka ba ma'ana wai ya maka da sauƙi kenan ya ƙwace wayar ka bai taɓa ka ba idan ibtila'in ya girma a kanka ya sa birni ko wuka ya caccaka maka wuka ya ƙwace wayar ka ya kwashe abin da ke jikin kai yana kuma ganin cewa wannan ba wani abu bane cikin al'ummar musulmai ba wasu bane daga waje cikinmu ne mu musulmai ba wasu bane daga waje addinin musulunci ya koyar da mu adalci ya koyar da mu adalci musulunci yana koyar da mu zaman lafiya da mutane kar ka taba kowa kar kowa ya taba ka amma ka zalunci wani wannan ba ɗabi'ar musulunci ba ce ba ɗabi'a ce ta musulmai ba ba ɗabi'a ce ta musulmai ba amma ka duba cikin unguwannin namu ka gani ba aminci duk wanda ya shiga cikin gida ya rufe kofansa da daddare shahada kawai ya rufe kofa ya san cewa yana ɗarɗar cewa ana iya faɗo masa cikin dare kowa ya sani kowa ya sani duk wanda zai fito to yana ɗarɗar yana hahaskawa sallar asubahi in zaka fito mutum in zai fito yana yana tunanin fitowa sallar asuba me dalili shine saboda wani banza banza a banza ya zo ya kama shi ya kashe shi wanda rayuwarsa ba ta da amfani ba kowa ya samu mutum mai amfani ya burma masa wuka ya kashe shi wannan ya zama ruwan dare a cikin al'ummar mu kana cutar da mutane shi yasa nake kara jan hankalin mu musamman matasa ga yadda al'amarin siyasa take tinkarowa ko da wasa karka yadda a yi amfani da kai ran wani ya salwanta saboda wani ya ci zaɓe za a yi amfani da kai ka kashe mutane ka sassari mutane ka caccaka ma mutane wuka idan an ci zaɓen kuma a manta da kai ba wanda zai nemo ka sai bayan shekara hudu sai sai zaɓen ya sake zagayowa daidai lokacin ga duka 'yan siyasan nan gaba ɗaya su kaf kowa yana da 'ya'ya matasa masu irin shekaru irin ka suna ina suna manya-manyan ƙasashe suna karatu wasu suna america wasu suna london wasu suna kaza suna can suna karatu a manya-manyan jami'o'i kai kana nan kuɗin da kake biya na jami'a da polytechnic ɗin ma yana ƙoƙarin gagaranka da ƙyar ba abin da suke tsinana maka bai biya maka kuɗin karatu ba bai samu maka aiki ba bai maka komai ba a baka wuka a baka kayan shaye-shaye da kayan maye ka je ka kashe wani wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya taimaka wajen kisan ran mumini ko da da rabin kalma ne ya zamana akwai gudumawansa a cikin kisan ran mumini manzon Allah ya ce wallahi Allah sai ya kai shi wuta Allah sai ya kai shuta duk wanda ya wani aiki na zunubi to ana rubuta masa zunubi ne amma wanda ya kashe ran mumini Allah bai tsaya wata wata cewa a rubuta masa zunubi ba yace daga sanda ka kashe mumini kawai an sa sunanka cikin yan wuta ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما kai da zaka dauka ka taka mu wani ka kashe shi dan ka karba wayansa wani daɗi za ka ji da kuɗin wayan wanda zai kwantar maka da hankali ka tari kasadan dawoma a wutan jahannama wani daɗi za ka ji me wayan za ta tsinina maka me wayan za ta tsinina maka idan waya ce mutum nawa ne suka mallaki waya na miliyoyi wadda baka isa ka mallaka ba kuma sun mutu sun bar wayan anan wayan me za ta maka ka kwace wayan wani ka kashe shi ka je ka sai da wayan a baka kuɗi da rahima ma'aduda saboda su ma masu wayan masu sai da wayan suna ganin ka sun san cewa wannan ba taka bace barawo ne satuwa kai saboda haka za su sayi shi zai sayi shi da farashin da la yusmin wala yughni min ju a baka kuɗi ka je ka sayi kayan maye ko kayan shaye shaye duka duka kuɗin gaba ɗaya ba shi kwana biyu kwana uku ka gama cinyewa jahannama kuma tana jiran ka har abada wani daɗi ka ji me ka mora a duniya me ka mora a duniya saboda haka ya ku yan uwana matasa wallahi ina mai jan hankalin mu mu sani cewa wannan al'amarin da ke tunkarar mu al'ummar nan tamu mu ne za mu haɗa kai mu ga yaya za mu yi mu tsamo al'ummar mu daga halin da muke ciki amma yaushe za mu zauna yaushe za mu zauna manyan ƙasa suna haɗa baki da 'yan ta'adda a daji suna kama mu suna kashe mu mu ma kuma a cikin gari muna kashe junanmu su suna can tafiya baka isa kai ba a daji kana tsoro mota in ta tsaya muku a daji kana tsoro a kama wannan a kashe mu ma kuma a cikin gari muna kashe junanmu akan wani abu akan abin da ba naka ba baka san yadda mutum yayi ya samo kudin sa ya samo shi ba baka san wace kalan wahala ya sha ba ba kuma ka san meye matsayin sa a wajen Allah ba baka san meye matsayin shi a gun Allah ba wani addu'a in ya yi maka wallahi mummunan addu'an sai ta taɓa ka da kai har zuriyanka na ɗari in za su zo baya ka ja musu bala'i haka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu sani cewa wannan rayuwar in an gama ta ba ita ce ta ƙarshe ba wannan rayuwar in an gama ta ba ita ce ta ƙarshe ba za a je a tsaya a gaban Allah ga ɓarawon waya ga mai waya ga kuma alƙali mai shari'a shine Allah a ranar kuma babu zalunci babu zalunci a ranar mu kiyaye dokokin Allah mu zama masu bin dokokin Allah sau da kafa idan muka kiyaye dokokin Allah to Allah subhanahu wataala zai mana albarka a cikin rayuwarmu rayuwarmu za ta yi albarka amma in muka ci gaba da abin da muke ba za mu je ko ina ba muna ta roƙon Allah amma kaman ba addu'a kuma ana yi an tambayi Ibrahim ibn al-Adham aka ce wai me yasa muka ga muna ta addu'a amma Allah baya amsawa yace eh zukatanku ne suka mutu saboda kuna da cututtuka guda goma ce abu na farko shine kun san Allah amma kun ki ku bashi haƙƙinsa abu na biyu kun san aljanna amma kun ki ku tashi ku yi aiki don ku nemi aljanna abu na uku kun san wuta amma ba ku gudun wutan jahannama kuna taron kasadan wuta don ku ji daɗin duniya abu na hudu ya ce kun san cewa mutuwa gaskiya ce amma ba ku mata shiri abu na biyar ya ce kun karanta littafin Allah amma ba ku aiki da shi cuta ta shida kuna ikirarin cewa shaidan makiyinku ne ba kwa san shaidan amma kuma kuna san sa don kuna bin hanyoyinsa abu na bakwai shine kuna zuwa bulna mamata amma ba ku daukan wazi cuta na takwas shine kuna cin arzikin Allah amma ba ku gode masa abu na tara shine kun shagaltu da ambatan aibubbukan mutane ku kun manta da naku aibu yace cuta na goma shine kuna ikirarin cewa kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kun yi watsi da karantarwarsa da shiryansa yanzu a cikin karantarwar manzon Allah akwai katar wani a hanya din da ka kwarba wayansa ka kashe shi manzon Allah ya karantar da wannan addinin musulunci ya koyar da wannan yanzu in wani wanda ba musulmi bai zai mummunan fasara wa musulunci ya kake so mu dole haka za mu sallama saboda dan uwan mu musulmi yayi to ya zamu wani bayani zaka masa ya fahimta bayan gashi nan practical ka gani Allah ya samu dace اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا لصلاتكم يرحمكم الله